أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أهدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناس الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من أقار بوديا وعلا ديساك هدامو أولا zawiya tamu mai albarka zawiyan shi malam ɗan umma da ke kan titin malam goji a cikin kuma garin bauchi najeriya a lallai muna nan a cikin suratun nakhli kamar yadda je maka kwana a karatu mun kwana kan aya na nawa za mu tashi aya na hamsin da takwas a yau muna lar asabar a biyu ga watan Ramadana hijiran ma'aiki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da shida da ashirin da biyar ga watan hudu wato 2020 miladiyan annabi isa alaihi salamu a jiya mun yi bayani gwargwadon hali akan yadda kafirai suke sanya wa Allah subhanahu wata'ala wato a wato suke sanya ma gumaka wani rago daga cikin abin da Allah ya azurta su da shi wa ya ja'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi la tus'aluna amma kuntum taftarun ويجعلون لله البنات سبحانه ويجعل لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحد بلنس زل وجهه مسودا وهو كذب الله سبحانه وتعالى يا من تشوى سنا سنيا والله ko suna sanya ma gumakansu ya ji aluna limala ya alamu suna sanya ga abin da ba su da sani su ne gumaka nasiban mimma razaqnahu rabo daga cikin abin da muka azurta su da shi su waro su dabbobi su ce haza lillahi wa haza li shurakaina su waro su dabbobi su ce wannan keɓancacce ne wa zallan mu maza amma wa in yakun maitatan fawfi shuraka idan ya mutu kuma ya ce to da su tarayya da su da maza da mata duk Allah ba shi ya sanya musu wannan ba shi yasa Allah yake ce ma ji alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala haq Allah bai sanya wata dabba bahira ko sa'iba ko wasila ko ham ba duk Allah bai sanya wannan ba su ne suka sanya ma kansu to Allah ya ce wa yaj'aluna lillahi albanat subhana suna sanya wa Allah ƴaƴa mata tsarki ya tabbata ga Allah idan aka danganta masa ƴaƴa dama wani ayan yana cewa sama tana kusa ta keci ya ta kadi samawatu wal ardu yatafaddarna min wa tanshaqqu al ardu wa taqiru al jibal hatta an da'u lir rahman walada sama da ƙasa tana kusa ta keci ta fado in an danki in an kirayi da an danganta wa Allah na da to dan girman maganan sama da ƙasa takan yi kusa ta kece kuma sama ta faɗo ta haɗu da ƙasa ita ma ƙasa ta tsatsage don girman magana shi yasa Allah ya ce wa yaj'alu lillahi albanati yace subhanahu sarki ya tabbata gare shi Allah ne zai da da an ne yakunu lahu walad ولن تكن له سايبة أن يكون له ولد ولن تكن له سايبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم يا داي الله يزمونا رقا سبحانه وتعالى bayan bayi da mata an ne ya kunu lahu walad walan takun lahu sa'iba bayi da mata ya da ya ce na da da me dai da da bayan shi ya liki dukkan komai kuma ya san dukkan komai to sabila da haka Allah subhanahu wataala wato baya da kuma bai yadda a danganta masa da ba ya hana sabila da haka sai Allah ya ce wa yaj'al lahi bana subhana wa lahum ma yashtahun amma su wa lahum ma yashtahun su kuma ya tabbata gare su abinda suke sha'awa menene suke sha'awa shine ƴaƴa maza ba sa son ƴaƴa mata amma su kuma suna danganta wa Allah ƴaƴa mata su kuma suna ce sai ƴaƴa maza suke so shine walahum ma yashtahu abinda suke sha'awa shi ya tabbata gare su amma abinda suke ki kuma sun ba wa Allah kaga ina ma astaghfirullah azimi ina ma ce su ma su ba wa Allah irin abinda suke sha'awa sai Allah ya bai cancanta ba shi ƴaƴa mata ba me dai da ƴaƴa mata da fa adalci ne to amma ya suka ɗauki abin da ba su suka danganta wa Allah kuma haka mu dama duk al'adan ɗan adam ne ce abin da Allah baya so shi za ta ga yake yi yake yake yi duk abin da zaka ga ɗan adam baya so to zaka na yi wa Allah amma abin da Allah baya so kuma to zaka ga kuma shi ma wato baya so saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce wa iza bushira ahadu bilunsi idan aka yi wa iza bushira ahadu bilunsi idan aka yi albushir maɗayansu cewa dai matarsa ta aiki mace to zalla wajuhu muswaddan sai fuskansa ya dawwama yana ne duhu wa huwa kazimun yana kuma mai wato wato haɗiyayya yana mai cike da fushi yana cike da fushi in aka masa albishir wato matansa ta aiki ɗa mace sai ya bazzama a cikin mutane na'am tawara min alqawm ya tawara min alqawm min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ألا ساء ما يحكمون
يتواري من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون لم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون Allah ya ce ya tawara don tsaban ma fushin da yake wani an masa albishir matansa ta aiki ya mace to don tsaban fushin da yake yi ma sai ya zamo bayan fuskansa ya yi baki yana mai cike da fushi to ya tawara min alƙawmi sai ya zamo yana ɓuya ga barin shiga mutane bare shiga mutane wai me yasa min su ima bushir wai da munin abin da aka masa albishir da shi wai sabila da munin abin da aka masa albishir da shi sai ya zamo bai zama ma a cikin mutane Allah ya ce ayyumsukuhu ala huni shin Allah ya ce zai rike abin da aka masa albishir din nan ne zai rike shi ne akan walakanci am ya dusuhu fi turabi ko kuma zai ce ya turbina shi ya turbe shi a cikin ƙasa to anan duk ana gwada ƙarshen fushin da yayi ne e ala ayin suku ala huni dai rike shi dan hakuri malamai suka ce gashi lamiri lamiri ne na muzakkari na namiji amma kuma abin da aka masa albishir din nan muzakki ay muannasi unsa amma kuma ce ayin suku ba ce ayin suku ha ba to malamai suka ce wannan limura'atil lafzi dan kiyaye koyi lafazi ne amma qur'ani yakan yi irin wannan daga ji qur'ani yana ce wa qala niswatun fil madinati fil madinati imra'atil aziz turawidu fataya an nafsi wa qala niswatun wanda a ka'ida niswa mata ce jam'i ne na mata ba cewa kulla ba sai aka ce wa kalin niswatu to a ka'idan nahawu akwai wajejen da ya halatta a hada muzakkari da mu'annas idan jam'i ne yanzu ka ganin ai jam'i ne na mata sai aka ce wa qala niswatu to ya halatta kaman a can qur'ani ya ce wa in kana ta'ifatun minkum amun billazi ursiltu bi wa ta'ifatun lam yu'minu ba ce wa in kana ba ya ka ce wa in kana ta'ifatu kaga shi ma ta'ifatun jam'i ne na mene na muannasi na mata na amma kuma ya aka ce wa in kana to amma anan sai Allah subhanahu wataala ya ce in an yi musu albishir da mata mace ai matansa eh, matansa ta aifi mace sai ya zamo ya fita daga cikin mutane ya dinga ma shawari da ya rike ta ne ya ta walakanta ta ya ta walakanta ta tafiya da da wannan irin rayuwa shine shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya samu duniya take yi ya cire mu daga cikin irin wannan mummunan rayuwa Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila nur eh Allah shine majibincin al'amari shine mai taimakon masu imani yana cire su ne daga duhun kafirci zuwa ga hasken musulunci to turuwa aka cire mu turu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yazo ya same mu kamar yadda Qur'ani yake cewa wa kuntum ala shafa hufratin minan nar wadhkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tattaqun Allah yace wato ku tuna ni'imomin da Allah ya muku iskuntum wada yayin da ko zama wato makiya fa allafa bayan qulubikum rayuwar da da ake koyi rayuwar zalunci ne kashin dankali in ji Hausawa na sama akan babba akan karami sabiya da ka zalunci kawai ake yi rayuwar da ake zalunci Allah ya ce ku tuna irin wannan ni'ima lokacin da ko zama makiya sai yaki da zalunci wa kuntum ala shafa hukunatin minan neri ni matalla alaikum kuntu ada fa Allah bai na kulubikum sai Allah ya tara tsakanin zikatanku sai aka wayi gari fa asbahati bi ni'matihi ikwana wa kuntum ala shafa hufratin min nari fa an kaza kummina aka wayi gari su biya da ni'iman Allah muka zama muna ƴan uwa muka zama muna ƴan uwa wanda babu wani cuta almuslimu akul muslimi da annabi ne ya zo da wannan to Allah ya ce an kasance ana gaba ne na wuta sai Allah ya kiro annabi Muhammadu ya cire su hukuntun ala shafa furtin min ne fa an kaza kumina gaba na wutan da ake ciki ko shine irin wannan rayuwa da ake idan aka yi albushi daga cikin nau'o'in mummunan rayuwa da ake yi shine irin wannan rayuwa idan aka yi albushi wa mutum matansa ta haifi mace ya taɓa ta rai fuskan su yi duhu malamai sun ce wannan duhu na ma'ana ne wasu kuma suka ce a duhu ne na zayi dan bakin ciki dan akwai mutumin da ina cikin bakin ciki daga fuskansa ya canza duhu ne na ma'ana wasu kuma suka ce a duhu ne na zahiri dan wani damuwan da yake ciki ma in ka ganshi ba ma fuskansa ba jikinsa ma ya canza to kuma malamai suka ce a wannan duhu na fuskansa da yake yi duhu ne na hakika wanda ake ganin ta zahiri domin qur'ani ya tabbatar da haka ya ce yawma tabiyatu wujuhu wa tasuddu wujuhu ya ce akwai ranar da wasu fuska da su yaske wasu fuska kuma da su duhu shine ranar kiyama to shi ma irin wannan mutum dan bakin cikin wai an aifa masa mace kai ka ce an kashe masa mahaifiyarsa ne ko mahaifinsa kuma mutum a lokacin in dan duhun kafirci sai ka ga sun gagara mutum ya ki barin ya mace ta rayu kamar yadda qur'ani ya gaya mana ayin su ku alawun je rike abin da aka masa alƙawarin nan ne a bisa walaƙanci am ya dutu fitra ko kuma dai je da ranti biskine ta a cikin ƙasa haka da irin wannan rayuwa suke yi to annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya zo ya tsame mu daga irin wannan rayuwa an ce akwai wuraren da cin naman mutum suke yi idan mutum ya mutu sai ya ce bari a yi asaran rai a kuma yi asaran nama sai a kama naman mutum a raba duka kamar yadda ake raba naman lahiya duk annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yazo cire mu daga irin wannan rayuwa to dan bakin ciki ne mutum zai fita daga cikin mutane yazo ya rike ɗan ya ta darrar da bi zai rike ta ne ko kuma zai kashe ta to idan ranta ya karkata zai kashe ta an ce da ranta zai dauke ta je ya tona rami a sahara ya jefa ta ya ta jefa mata manyan duwatsu ya ta mutu kamar yadda aka ce wani sahabi ya taba zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hankalinsa na tashi in ya tuna abin da suka yi kafin zuwan musulunci annabi ya ce masa ai al-islamu ya tubu ma qablahu musulunci yana yanke abin da aka yi kafin sa abin da aka yi kafin musulunci musulunci na yake shi ma'ana musulunci ya yaki ya ce hankalinsa na tashi menene dai to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa annabi ya ce abin da ya yi wanda hankalinsa yake tashi ya kasance ya ce da shi ɗin nan a wani ruwayin an ce ya ce ɗaya ɗai ɗai ɗai ɗai har guda bakwai ya busi ne a hannun da aka haifa masa yadda ya ce yake kashe su da ransu a wani ruwa kuma an ce sun kai goma sha wasu kuma ruwa an ce da yawa yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam to da ya zamo ya faɗa ke ce abin da yake ɗaga masa hankali wata yarsa daga baya wanda ta kasance wanda ta kasance matarsa ta roƙe shi ya bar masa ita suka yi alkawari su biya da larabawa musulunci ya same su da wani kwaliki kafin zuwan musulunci idan mutum ba da ya zo ma larabawa suna girmama shi shi yasa lokacin da zuwan musulunci ya zo ma suke gorin cewa su da suke hidiman ɗakin ƙaba shine Allah ya ce musa aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kama namana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah Allah ya ce yanzu kuna nufin da a sanya shayar da alhazai da suke zuwa da na zamanin aikin hajji na zamanin jahiliya a jahilcin siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami da raya masallaci ne alfarma ya haɗa shi da kama na mana billahi wa yawmil akhir da haɗa shi ɗaya da wanda ya imani da Allah da ranar lahira yayi kuma yaki da ɗauka addinin Allah wa jihad fi sabilillah ya yaki da ɗauka addinin Allah in Allah ya ce la yastawuna inda Allah wannan baraki ɗaya a gurin Allah ba shayar da alhazai aiki ne mai kyau amma ba ɗaya ce da wanda ya imani da Allah da ranar lahira to daga nan musulunci ya same su da girmama bako da cika alkawari da rike amana duk suna da wannan da girmama na gaba ana girmama babba to sai suka yi alkawari ma Allah shahin da maganar mu ya ta roƙe shi ita matan ta roƙi wannan sahabi kafin zuwa musulunci ya bar musu wannan ya guda ɗaya ya ce ‘yan nan sanda ta girma ta zama budurwa wata rana sai ya ɗauke ta ya ce da ta raka shi zumunta suka yi wani dogon tafiya da ita ashe ya kudure a ransa yana so dai kashe ta sanda ta zama budurwa ɗan mata sanda suka je sahara suka je wajen wani rijiya an ce sai ya tsaya a bayan rijiya ya sa ta ɗiba masa ruwa shi kuma ya tsaya bayansa sai ya ɗan shiga cikin daji kamar gefe sai ya fito sai ya zo yana so ya hankaɗa ta cikin wannan rijiya sai ya zo dab da ita ya ta juyo sai ta ce ya dai baba tana bukatan wani abu ne sai ci a ba ku sai ce sai ji tausayin ta ya kama ta amma haka haka yace san da ya shiga ya barta tana ɗibo ruwa ya sake dawowa ya zo ya hankada ta cikin rijiya a sahara can daji ya ɗauki manyan duwatsu yana jefa mata kanta yana fasa mata kai yana karya mata kafaɗinta da hakarkarinta tana ihu tana ya baba ya baba ta ji tausayina san da ya kashe ta kuma sun yi alkawari da uwan akan cewa ta ce in an fakar ka je ka halaka yarinyar ne ya ce a'a ai na miki alkawari su da haka na miki alkawari ba dan dawo dan dawo miki da ita to maganar mu da muke na dazu suna da alkawari ita mahaifiyar ba taba zaton zai saba alkawari zai ci amana sai gashi ya dawo ya zo ya gaya uwan tana zuwa yana dawowa daga tafiya kwanakin da abinda ta fara kallonsa ina wanci ina wanci hankalinta a tashe ya ce a tana zuwa na batta a can ne kaza ta ce kadde fa ka halaka ta ya kare da ya gaya mata hankalin ta tashi ya ce to in ya tuna wannan abu hankalin sa na tashi annabi sallallahu alaihi wasallam an ce da ya faɗi wannan magana a wani ruwa aka ce sanda annabi ya canja fuska a wani ruwa sanda aka ce sanda annabi ya tashi ya bashi waje su biya da rashin imani ne to irin rayuwar da ake yi kenan da idan aka yi alkawari wa mutum da ya mace ya ta walakanta ka shi yasa hadisi ya ya zo ingantacce daga sai da Aisha Allah ya ƙara mace da ta ce wato game da sha'ani na mata in ka lura wannan abin yanzu yana nema ya dawo gumbo wasu wanda suke ba san addini ba ba san ikon Allah ba sai kaga an waye gari mutum yana cewa wai shi baya san matarsa ta haifi mace ko ba samu ana samu kaga wani ma akan matarsa tana aifan ƴaƴa mata sai kaga ya sake ka ko ya ta mata wulaƙanci ko tana aifan ƴaƴa mata wannan alamu ne na rashin imani da rashin yadda da hukuncin Allah da ba aiwon ƴaƴa matan shi macen ta aike shi da ba aiwon ƴaƴa mata din shi ya ya ga wata yaji yana son ta aure ta kuma a da in ma zamanin jahiliyyar da suke turbuɗa mata din da ran su kashe su su ci su bar su su girma wai suna tsoron abun kunya kuma an zo ana ci musu mutunci mata ba za ta iya tarewa ba kuma an zo da yaki a garin mata ba za ta iya yaki ba kuma wai suna tsoron kada wani ya lalata ta dan a hakan da duhun kafircin ba sa son abun kunya to amma lura yi kisan kuma ya fi muni da kisa da zinon ne bi ai kowane hukuncinsa daban musulunci hukuncin kisa kisa ne sai dai shi zina idan mutum ya taba aure ne to shi ma wannan kashe shi da ne amma ba da sunan ya kashe rai ba da sunan hajji ko ita ma ta taba aure sai a jefe shi to sabila da haka musulunci ya zo samu idan suka bar mutum kuma ya bar a zamanin daɗin da suke kashe mata irin sai ya zamo matan sun yi karanci idan mutum kuma ya bar yarsa mata ta girma sai daga manema a gari sun fa kirga kowa na mata hidima na su aure ta da ba matan da yawa kaga su suka azabta kansu kenan inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja mutane dalika bi anna allaha lam yakun mughayyiran ni'mata nan ama ala qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ya zama baya canja wa mutane ni'iman da suka yi diman da ya musu har sai su suka canja wa kansu kaga Allah ya mana ya musu ni'ima suka canja ni'iman da azabtarwa sai kuma Allah ya maida ita wato ta koma musu azaba sai ya zamo manema da su yawa wanda suke neman ƴaƴa mata din da su yawa wanda suke neman auren ɗin afwan har a wani gari ma wani ya zo ya ta hidima da raƙuma idan kuma ba a bashi ba aka zo aka ɗaura auren ba a bashi ba akan wannan macen sai a ta yaƙi akan wannan aure da aka hana shi da garinsa da kuma wannan garin da ya neman aure aka hana shi kaga mutum in kana garin da aka hana shi neman aure kaga kai ma ta shafe ka kana zaune baka ce ba gani ba a zuwa rushe ma gidanka a sari iyalanka ko kai ma a kashe kaga dan adam shi yake jefa ma kansa wace yake jefa kansa a cikin mene fitina sai za Allah ya kan ce wa ma zalamahum illa kamar yadda a gaba da mu karanta sabiya da haka a yanzu ma duk wanda kaga yana ce bai son ƴaƴa mata bai abun nan to ɗayan biyu imma wanda imaninsa ba cikakke bane imma wanda kuma ya san ya ta aikin barna to yana tunanin an ce annabi ya ce duk wanda ya zina dan da ɗayar wani da a yi da nasa to shine yake tsoron haka amma in ka ɗauki kanka kai bawa ne na Allah to ba kai saka bawa Allah zaɓi ba kai ka yi saka cewa Allah ga irin wanda kake so to ta iya yiwa ma Allah da yake ya fi kowa hikima ya fi kowa kuma sanin abin da ya dace to mu mun sani da yawa ƴaƴa matan ma sai kaga Allah ya ba wa mutum su zo ma su fi tausayi dama an ce ƴaƴa matan ma sun fi tausayi to su biya da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi ya ce duk wanda Allah ya bashi ya mace ya mata tarbiyya ya kula da ita ya aurar da ita to bai da wani sakamako a gurin Allah sai aljanna shi bai da wani sakamako ga gashe duk wanda Allah ya bashi ya mace har kai aure ya mata tarbiyya kai aure to kaji annabi ya ce bai da wani sakamako sai aljanna kaji wani babban bishara dama ina ake so a je gidan aljanna na biyu sai da aisha kamar yadda imamul bukari ya fitar da wannan hadisi dai imamul bukari ya fitar da wannan hadisi isnadinsa na da tsayi har zuwa kan sai da aisha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana tana zaune a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai wata mata ta shigo gidan ta ce ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani tas'alni ta ce wata mata ta zo min tare da ita akwai ‘ya'ya mata guda biyu tana bara a gare ni da muka ji yanzu ana ta kushe wai maganan cewa da hana almajirci da hana bar to mu mun dai ayoyin da Allah ya magana kan sadaka a cikin alkurani wato suna da yawan gaske sadaka kuma mu ake barwa wa mabukaci mabukaci ko ɗaya daga cikin mabukata shine mene almajirai almajirci kuwa ba yau aka fare shi ba tun zamanin shugaba ne annan muhammadu kuma babu abinda duk abin da aka ce maka mai kyau ne to ba a rasa kuma mara kyau a cikinsa duk abin da aka ce mai kyau ne ba a rasa mara kyau yanzu ka lura ko mutum ne aka ce maka kyakkyawa Allah mata kyan sufa ko mace ko namiji insha Allah wani kai mu'amala da shi da aka samu tono je kuma an tauye shi idan mutum ko bai da kyau ma na sufa insha Allah wani kai mu'amala da shi da aka samu kuma yana da wasu kyawawan ɗabi'o'i kuma na abin a zuwa gani to almajirai da ake ta kokarin ana su bara da miskinai abin da muke kira ma gwamnati shine su nema musu abin da za su ci su ɗauke nauyinsu da damuwoyi ba wanda ba san ba wanda yake san kaskanci a rayuwa amma duk wani wanda ya ce maka wai bara ba kyau ya faɗa ne don san ransa sabiya da nassosi na alkur'ani ya yi magana akan bara kuma wannan hadisin babban hujja ne sai da aisha ta ce mata ne ta zo min da 'ya'yanta guda biyu tas'alini tana min bara falanta jid indi gaira tamrati ta ce bata samu komai a gurina ba in ba dabino ba dabino ne kawai nake da shi guda ɗaya sai na ɗauka na bata ba aituwa sai da aisha ta ce sai na bata fa qasamtuha fa qasamatha bayna ibnatayha sai ta raba innan dabinan a tsakanin wane ƴaƴanta nan guda biyu wato ta tsaga dabinan guda biyu ta basu ثم قامت sai ta tashi fakarajat sai ta fita fadakalan na biyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam tana fita matan daga gidan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan fa haddasatu fa haddastu inji Aisha sai da Aisha ta ce sai na bashi labari nace wata mata ta shigo tana neman abin da za ta ci ma'ana tana bara ta ce sai na ɗauki babu komai a yaushe na sai da biyu guda ɗaya na ɗauka na bata sai ta tsaga ta raba ma ƴaƴanta nan ta ba mu wannan tsagi ta ba mu wannan tsagi da ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai annabi faqala sai annabi yace man yalini hadhihi albanati shay'an duk wanda ya ɗauki ɗawainiyan wa'innan ƴaƴa mata ƴaƴa mata duk wanda ya musu wani abu na hidima fa ahsana ilayhinna ya kyautata musu kunna lahu sitran minan nari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su zamo masa tsari ga barin shiga wuta duk wanda ƴaƴa mata ya kyautata musu to wannan kyautatawa da ya musu da su zama masa tsari ga barin shiga wuta ya kake tsammanin wanda Allah ya haifa masa ya ba shi aiwon kyamaci ya mata tarbiyya kamar da dazuwa ka hadisi har wani ya aure ta kai ka san ladan ma da ake samu na zamantakewa wani aure ƴakka wannan zama da za a yi da sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai ka san in ta fara samun jikoki kai ka san abin da Allah yake rubuta maka ita kanta uwa in tana shayar da ɗaɗin tsotso guda ɗaya da yaro zai yi a jikin nonon mahaifiyarsa ka san laja dubu nono annabi ya ce ake bayar wa mahaifiyar akwai ruwa da annabi ya ce idan ɗa ya tsotsi nono guda ɗaya na mahaifiyarsa Allah zai rubuta wa mahaifiyar lada guda dubu a kowane tsotso ɗaya in ya sake tsotso na biyu kuma da a yafe mata zunubai guda dubu don ba haihuwa ba ina da samu wannan falala to sabila da haka wannan hadisi ne ingantacce sahihul bukhari kitabul adadi babu rahmatul waladi wa taqbilihi wa mu'alaqatihi babu tausayi wato yaro da sumbantansa da kuma rungumansa wannan hadisi ne yana cikin sahih bukhari ka je ka duba hadisi na dubu biyar da casa'in da dubu biyar da ɗari tara da casa'in da biyar dubu biyar da ɗari tara da casa'in da biyar a ka je ka duba a cikin sahih bukhari a sahih muslim kuma kitabin birri wasilati wasilati rahibi wal adl babu falalil ihsani ila al banati babu kyautata ma ƴaƴa mata inji shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to amma su su biya da duhun kafirci ga irin abin da ake sai mutum ya kama yan ya je ne ta zuwan shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ya cire larabawa da duniya gaba ɗaya a cikin wannan mummunan rayuwa na bisu na ya'ya mata shi yasa qur'ani yake ba mu labari a kiyama an tashe su wa izal mau'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat wa idza suhufu nushirat wa idza as-sama'u kushidat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat to alimat nafsun ma qaddamat wa akhadat Allah subhanahu wataala yace a yayin a filin kiyama lokacin da wuri yayi wuri da a tambayi wa izal mau'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat da a tambayi abun bussinewa da ranta a kama mata da ranta ko budurwa ko karaman yarinya tana jinjira a ji abu su ta da ranta har mutum ya daina zama a cikin mutane to wannan yana daga cikin irin mummunan rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya cire mu hukuntun hukuntun ala shafawu furatin min nirin da Allah ya faɗa ana gaba ne da wuta a wannan rayuwar da ake mutum na bakin wuta ne yana mutuwa gidan wuta dai shiga duk wanda ya mutu a wannan zamanin dan wuta ne sai kaɗan daga ciki sai alim fatrat sai kuma wanda Allah ya rubuta illa ma sha Allah wa kuntum ala shafa furfin min fa an kaza kun min Allah yace muka zo muka samar da ku to daga cikin irin wannan mummunar rayuwa kirin da kenan da ake yi na busu ne ya'ya mata to a yau kuma ga wani masifa yayi yawa Allah yace wala taqtulu ko kuma karkasiran lazina qatalu auladahu safahan bighairi ilmi ko wa haramu ma razaqahumullahu ta'ala ala Allah qaddalu wa ma kanu mutaqin Allah yake sun taɗe sun yi asara karkatun da zina katalu auladun wanda suka shi ƴaƴayen safa bi gairi don wautanci ba tare da ilimi ba Allah yake masu yaka sun bata wa ma kanu mutadi ba su kuma zama shiryayyu ba to a yau ana iya kashe ƴaƴa indirectly kamar yaya shine ka ganji ana tashan wasu kwayoyi wai ana family family planning ko wai family planning wai kai fulani ma iyalanka kuma Allah subhanahu wataala na ce wala taqtulu auladakum khashyat imlaq nahnu narzuquhu wa iyyakum inna qatlun kana kidan kabira inji Allah Allah ya ce kada ku kashe ƴaƴanku don tsoron talauci Allah ya ce mu muke azurta su kuma mu muke azurta ku kashe sunna Allah ya ce kana kidan kabira kurere babba mutum ya zo kaga iyali a ji a tosa allurai a tashan wasu ƙwayoyi kuma su kansu likitoci in da su faɗa tsakaninsu da Allah wallahi mai yin wannan ƙarshen rayuwar da mummunan cuta ne ke kamata ta ga wata ta zama kullum a cikin jini kullum a cikin jini wata kuma kullum rashin lafiya kullum rashin lafiya shi take nan a ce da aiki a mahaifa ita kenan a ce cikinta wani jini ya taru mata ita kenan a kansa ya kama ta ko a nono ita kenan kansa ya kama ta a mahaifa kansa a kaza duk dai kuma sababbin sa mafi yawancin mafi yawancin su wallahi shan wannan kwaya sabila da haka muna kiran yan uwa musulmi mutum ka ba wa Allah zai ka baru wa Allah kai bawa ne وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا لن تكون لهم الكيرة من أمره bai kamata ga mumini ba namiji ko mumini mace ko muminai maza ko mata ba in Allah ya hukunta al'amari a ce kuma suna da zaɓi bai tsari ba ka bar wa Allah lamarinsa kai dai abin da ke kanka ka yi ƙoƙari ko ‘ya'ya ɗari Allah ya baka, to ka roƙe shi ya hore maka abin da ka ci da su, ka sha da su, ka musu tufafi, ka kuma musu tarbiyya. Yawa, ka roƙi Allah haka in ya lamunce maka shi kenan. Amma abin mamaki, za ga ana tafa da abin cewa don tsoron talauci, tsoron talauci, to Allah ya ce kada ku kashe ‘ya'yanku don tsoron talauci. Sabiya da haka, Allah ya sa mu cika imani ya'ya mata duk wanda ya bar su ya tarbiyyar su bai da wani sakamako sai aljanna kuma duk wanda ka gana kin ya'ya mata shi kuma da ka samu ba wanda ya kai shi kuma san mata din to da ba a haifa ba ya dai a damanin jahiliyyar ma da muka faɗa akan mata yayi akan mata yayi a ta yaki to Allah ya sa mu cika da imani وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه ala hunin yadda suhu fitirab ala Allah ya ce ku saurara sa'a ma ya hukumu yayi muni Allah ya ce yayi muni abin da suke hukunci da shi na'am
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله مثل الأعلى وهو العزيز الحكيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الصوم ولهم ولله المثل العلي وهو العزيز الحكيم الله يتي للذين لا يؤمنون بالآخرة يا تفتك وند باس باس إيماني للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الصوم misali na muni na ƙazanta na abinci na batanci na dukkan wani wato wahala eh da kaskanci da abinci duk ya taru a cikin wa'inda ba su imani da ranar lahira lillazina la yu'minu bil akhirati masalu saw walillahi al-masalul al ga Allah ne misali wanda take mafi daukaka to ta tabbata ga Allah dukkan wani misali wanda yake madaukakiya to ta tabbata ga Allah yasa muka tashi a kasan nan muka ji malamai ana fassara la ilaha illallah sai a ce ba wani sarki sai Allah su biya da da ba wani sama da sarki sarkin ya ga dama ya kalli anguwa guda ya ce ya ba da su bayi a je kasuwa a sayar masa a kawo masa kuɗin ya sa jiwonsa ba wanda ya saya na shi amma sarakunan yanzu ba sun yi sassi haka sarki ya kore ka a garin ma ka biya da tura sun zo sun karye karfin sarakunan sarki ya kore ka garin ma ka ga dama ka ce kana karan sarki yi wai sun zo sun ba da yanci sun zo sun ba da yanci sun wayar da mutane lallai bai wude ya wayar da kan mutane amma ya zo da shari kuma eh ya zo da shari da yawa kuma kusan sharrinsa ya fi abin da ya zo da shi na alkhairi amma ya zo da abu na alkhairi kuma ya yi hidima wa duniya yasa qur'ani yake ce da dace imani wala wannan ahli kitabi amanu wattaqau la fatana alai barakatin min as-samai wa dar walakin kazzabu fa kana bima kana yusu a wani ayan kuma Allah ne ce wala wa man ahli kitabi la kana khairan lahum minhum mu'minun wa aktharuhum al-fasiq dama abu talib ta sun yi imani Allah ya ce da zo musu alkhairi a wani ayan kuma kan da muka taro Allah ya ce la fatana alai barakatin min as-samai wa dar a wani ayan kuma ya ce la'akalu min fawqi wa min tati arjuli da sun ci duki da sun ci dukiya a tsakankanin kafansu da saman su koyi dai suna kan zinare su daga hannu ko su ciro da sun yi imani da sun yi bauta mu duniya sun yi hidima sun ka sauki yanzu ba gashi muna karatu ana kaiwa nesa ba su suka yi wannan hidima amma duk wannan hidima da suke a duniya da biya su su da alayira ba su da sharadi shine mene imani ba su da imani shine sharadin samun ladan lahira walillahi almasalil ali misali dukkan madaukakin misali to na Allah amma duk wanda bai imani da Allah da ranar lahira to dukkan wani kaskanci ya kare gare shi sai kaga mutum wanda bai san Allah ba kaga ga yana da triliyoyi a account ɗinsa in ya tashi mutuwa sai ya ce wai wannan kuɗin duka ya bari ma kyanwansa ko ba ka muke ji ba ko ya ce ya bari ma wani karansa in ya mutu wannan dukiyar ƴan uwansa ma bai yadda a ba su wani abu haka da aka saya ma wannan karan duk wani kayan alatu a zuba masa security masu tsaro a zuba masa gida abin kula da shi mai bashi kaza har likita yake da shi mai gwada mai gwada shi kar duk kaga sanin rashin sanin Allah mu kuma gashi Allah yana ta ce mu ciyar mu ciyar ya ce inna in takum misqala habatin min kardali a yana cewa kai a masal lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ka masal habatin nan ba ta saba sanadi misalin masu ciyarwa dukiyarsu dan Allah kamar misalin kwaya ne mutum ya je shuka ta guda ɗaya da ta fito ta aika guda bakwai kowane kayin kuma ya yi ƴaƴa kwayan guda ɗari kaga kowane kwaya yana da kwaya guda ɗari bakwai Allah ya ce haka ma wannan magana gari ne yana ninka mu wanda ya ga dama wallahi ta ikul man yasha wani ma ya shuka kwayan to kamar ya shuka kwaya guda ɗaya ne ta fito ta fitar da kayika guda ɗari kowane kwaya kai guda ɗari kuma ya fitar da kwaya guda dubu wani kuma guda miliyan haka dai gwargwadon tsoron Allah mutum to mu kuma gashi mu da aka koya mana ciyarwan ma an zo kuma ana ce wanda ake ba su sadakan a hana su wanda mun sani sadaka kuma magani ne na masifa an zo ana ce hana mun san cewa almajirai suna yin kuskure amma babu abin da ba a yin kuskure yawa sai gwamnati ta gina musu gidaddaji ta ba su abincin da za su ci ta ba ma malamansu enough albashi ta ba su salari mai kyau ta ba ma ɗalibai su kola shi ta kuma ba su abin da za su ci ta gina musu wasu amma in mutum ya hana bara dan yana gadaran mulki ko jin daɗi kawai to yi tunanin ranar haɗuwansa ga Allah subhanahu wa ta'ala eh tabiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka bashi jagorancin mutane ko da mutum biyu annabi ya ce zai zo ranar kiyama ne a ɗaure da sasari zai zo a ɗaure da sasari babu abin da zai kunce shi sai adalcin da yi yanzu misali ka ɗauki bauchi local government a ce mai shugabantanta kowa ya ba shi hakkinsa ana tsammanin anya da a sha kuwa anya ba gara abal almajiran nan ku ta ba sadaka albarkacin suna karatun qur'ani Allah ya ji kanku a lahira ba da miskinan nan to Allah ya sa mu cika da imani wallahi almasallu alai wa huwa alaziz Allah shine marjayi galib shine mai rinjayi alhakimu kuma shine mai hikima duk abin da kaga Allah ya akwai hikima ce ko bawa ya sani ko da bai sani ba akwai hikima ce na'am
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله أكبر ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يوخرهم إلى عجل مسمى فإذا جاء عجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله سبحانه وتعالى yana gaya mana cewa dama ya faɗa wani ayan yana ce wa rahmati wasu at kulla shay da rahmata ne ta yalwaci dukkan komai raman Allah shi ta ne take lullube da mu kuma malamai suka ce duk tsoron kiyama da ake faɗan kiyama akwai tsoro da Allah yake cewa wato inna zalzalata sa'ati shay'un azim hakika rawan kiyama wani abu ne mai girma يوم تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتدعو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد الله سبحانه وتعالى يتي رانا قيامة ذر وروانتا سبيا تورنتا تذهل كل مرضعة أما أرضعت داك دكا وني مي شايروا تا تلك أبو شايروا تا يجيبا دشي تا غود دن تابن damuwa bata ma sani ba wata dau kullu zati hamlin hamla mabuciyar ciki da ta aiwa ta matan ta aiwa duk irin azaba na aiwa wata ran nasu su kare Allah ya ce kaga mutane suna maye kuma wa miskari walakin walakin azab Allah shiri ba za maye suke yi ba azaban Allah ne kawai ya rikita su kuma ranan an ce yawma yaj'alul wuldanu shiba ranan da yake sanya wato yara su furfura dan tsaban masifa Allah ya kiyaye mu to amma tare wannan irin sufofi ne wannan rana kuma an ce babu ranan da Allah ya dinga bonus din rama kamar ranan kiyama din to a duniya ke a cikin ramin Allah ne walau yuwakizillahu nasu bi zulmi da Allah ya kama mutane da zaluncin da suke da irin mummunan aiki da suke to ma taraka alaiha min dabba da ba wani halitta da zai yi saura akan kasa mu ya mu koyo ne ya ishe je ya nemo masifa duk a halaka mu yawa mu ya mu dan adam ko ma taraka alaiha min dabba walakin yuwaqirhum sai dai Allah yana kirkinta wa mutane ila ajalin musamman ya zuwa wani ajali abun ambato Allah ya bar mu kowa ya aikata abin da dama imalu ma shi ku aikata abin da ko su kowa ya aikata abin da ya ga dama kaman sha falumin wa man sha falit inna atanna lizalimin nara wanda ya so ya imani wanda ya so ya kafirci Allah ya ce mu dai mun tana da mu azzalumai wuta Allah ya kiyaye sai yana da haka da Allah ya ga dama ya kama mu to ba wani abun da zai saura akan kasa walakin yukhirhum ila ajal musamma fa idza jajaluhum idan ajalin da Allah nan ya ya faɗa ya zo to la yastakhiruna sa'atan Allah baya jirkinta wa mutane ko da sa'a ɗaya a ƙara wa mutum ko da sakan ɗaya ko da minti ɗaya wala yastaqdimu ba kuma a rage masa ba a rage mutum ko da sa'a ɗaya kowa abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta dai same shi dai same shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ahdaku haƙiƙa kowa a cikin mutum nan yujma'u khalquhu ana gama halittansa ana tara ta tara shi fi baɗin ummi a cikin uwansa arba'i ne yau kwana arba'in ne nudufatan yana mani ya yi mani ya zamo mutum yana mani kwana arba'in sun mai kunu alakata sannan ya zamo gudan jini shi ma ya kwana arba'in sun mai kunu mudigatan sannan kuma ya zamo tsoka shi ma kwana arba'in sun mai rusa lilai malaku sannan a turo mala'ika gare shi fa yunfahu fi ruh ko fa yunfahu fi ruha ya hura rai gare shi wa yi umar bi arba'i kalimati ya umarce shi kuma da kalmomi guda hudu ko da umarce shi da kalmomi ya gaya masa kalmomi guda hudu bi katibi rizqihi wa ajlihi wa amalihi a shaqiyin aw sa'id to kaji ko wanda suke ta tsoron talauci za mu ka haifi ya'ya su ma yawa ba za ka iya ɗaukan makarantansu ba ba za ka iya ɗaukan ci da shansu ba to kaga anan ma mutum ya yi mummunin zato wa Allah shi kuma Allah ya ce ana inda zanna abdidi ina yanda bawa na yake zatona yanda bawa na yake zatona anan nake in ka zaton ya san ma yau ba za ka yi ci da zuwa shikenan Allah ko dai baka daka gagar ci da in kuma ka san Allah arziki na Allah ne ya ce mu muke azurta ku da su din ma duk mu muke ba ku arzikin to ka bar wa Allah lamarin sa kai dai kai iya kokarin ka ba ma yaran ka tarbiya na addini ka ba su ilimi addini shine na farko ka kuma ba su ilimi na zamani don ka kubuta a gurin Allah sabiya da haka idan ajalin da Allah Allah ya ce a wannan hadisi na kudusi da rubuta arzikin mutum kaga shi arzikin ma ba na gurin baba ba ne tun na ciki aka rubuta masa arzikin su aka rubuta masa ajalin su aka rubuta masa aikin sa kuma shi din nan a lahira dan wuta ne ko dan aljanna shine ma'anan shaqiyyun aw sa'idu tun a ciki an riga rubuta kaga shi an riga an gama komai to su da haka wato mutane su zamo masu imani mu zamo masu kowal al'amari wa Allah subhanahu wataala idan wato ajalin nan ta zo Allah ya ce la yastakhiruna sa'atan ba a jinkinta musu koda sa'a wala yastaqdimuna ba kuma a wato gabatar musu su da haka kowa lokacinsa in yayi zai mutu la mahalatan mu kowa arzikinsa Allah subhanahu wata'ala ya riga ya gama wato rubuta masa Allah ya azurta mu duniya da laya na
ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم
To a nan damu kwana, sabila da wannan ayan akwai bayanai da muke so yi da kuma wato ‘yan uwa muna kira kamar yadda malaman suke ta faɗa a kafafen labarai, a bi dokoki na su hukuma da suka dora to kada mutum ya yi jayayya a kai shi musulunci addini ne na haƙuri addini ne kuma na zaman lafiya kuma ko me Allah ya bayanin sa cikin alkur'ani din idan muka duba sulhu da biya annabi sallallahu alaihi wasallam mafarki bai Allah ya lakattara kallahu rasuluhu ru'ye bil haqqi la tadkhulunna masjid al-harama insha Allah آمنين محلقين رؤوسهم ومكثرين لا تخافوا النبي صلى الله عليه وسلم مفركي فا يا شيغا مكة
a cikin sahabbai akwai wanda suka yi aski tandal akwai wanda kuma suka yi sai sai suka rage gashi kuma ba yaƙi ba komai kuma shi musulunci annabi a haƙƙin annaba in suka yi mafarki sun yi abu to umarni ne ake ba su je su yi annabi ya taso ya zo bi shiga umar sai mutanen makka suka ce a aka ta kai kawo da tarihi da yawa amma a lokacin sai na umaru ya ce ya rasu lallahi ba kai ba annabin allah ba ne ba allah ne aiko ka ba ba kai kai mafarki ba ga kuma ƙur'ani na faɗa a kan ne ba da mu shiga ko da ƙarfin yaƙi ba annabi ya ce a dakata shi sai na umaru damuwansa ya da allah ya umarci annabi wasu kuma zo su nemi gindaya magana su neman kamar ɗaga maganan Allah na Allah annabi ya ce a hakura har sai na Umar ya je sake tambayin sai na Abubakar ya ce masa Umar ka ba hankali annabin Allah ne fa da wahayi yake aiki sabi alaka mu ba hankali ya ce ba shi ya ce to an shiga ba ya ce to amma ya ce wannan shekara ne ce anan ma sai na Umar ya gano wani karatu shi kishinsa kada maganan annabi ta zamo kamar wasu sun kawo mata sun sa an canja ta sabida da haka aka yi haƙuri aka zo suka dinga ginda wasu sharuɗa ka ba mu wanda suka tafi madina suka je suka yi jira ba da izinin iyayensu ba ka dawo mana da su su kuma wanda suka yi imani da su ba annabi hijira an hana su suka ce kuma ba da annabi ya ce to kuma da ku ba mu ne suka ce a bara mu baka ba annabi ya ce na yadda a rubuta akwai wanda dukiyoyinsu suna maka akwai wanda kuma sun tafi da dukiyoyin wasu suka ce dole a damu su shi annabi ya ce a damu wanda kuma dukiyoyinsu su suka fita zai zo ɗauki dukiyoyinsa suka ce ba su isa ba annabi ya ce a kyale haka dai aka dinga wasu sharuɗa malamai suka ce wannan haƙuri da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi aka yi ce wata shekara ya dawo hijira na shekara bakwai shige umaran fita zuwa fatahu makkata da aka yi a shekara na takwas aka ce irin mutanen da suka shiga musulunci sun fiti yaƙoƙin da aka yi to babu abin da ya fi zaman lafiya makura da aka ce kar a fito ma a yi sallah kamar yadda aka ce kar a yi tarawi da tahajjud kamar yadda aka ce wajen tafsiri daga majabaki sai mai fassara sai masu ɗauka to yan uwa a hakura a saurara a kafafen labarai babban abin da ake nema a yi aiki da abin da aka ce kuma mu sani inna ma al'usuru yusra duk tsanani yana tare da sauki maulan mu shebura da dalami yana cewa wa kullu usrin wa kullu laylin ba'dahu nahar wa kullu usrin ba'dahu yasar bal kullu usrin ba'dahu yasrani kama ata an ahmadal adnani shebura yace kowane dare bayan sa wuni mana kowane damuwa bayan sa yayi wani kowane tsanani ko bayan sa sauki yace kai bari bayan kowane tsanani ma sauki guda biyu ne yace in ji wa yace in ji kamar yanda ya zo daga annabi dan adnanu shine shugaba annabi muhammad sai aka yan uwa kiyaye mu ta addu'a mu ta kwantar da kai wa Allah Allah yayi mana wannan cuta alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حتى تبريه وامتدار العدل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين